بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu daman zama a wannan majalisi sannan kuma a wannan halaka ta al'aƙidatul wasitiyya yau muna ranar laraba biyu ga watan juma'a da sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1443 wanda ya daidai da yau biyar ne ko ga watan ɗaya watan shamsiya aihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2022 saboda haka insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya shine mala yake cewa
وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما na'am mala ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa mata hamilu min unsa wala ta da'u illa bi ilmihi wa mata hamilu min unsa da abin da kowace mace take ɗauke da shi na ciki ko kuma ba za ta ɗauki ciki ba wala ta da'u ko ta aihe shi illa bi ilmihi sai da sanin Allah ma'ana ciki bai kasancewa aihuwar shi ba ta kasancewa ba ce Allah ya san da wannan babu wani abin da zai huto ko kuma zai huta daga sanin Allah da gudanarwar Allah komi Allah ne ke gudanar da shi da haka Allah subhanahu wata'ala ya san wace rana ce mace ta ɗauki ciki sannan a wace rana za ta aihu sannan wane irin ciki ne gare ta namiji ne ko mace Allah subhanahu wa ta'ala dai ya san wannan sannan Allah ya ce lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku san da cewa Allah mai iko ne akan komai shi yasa malamai suke cewa Allah mudin nan متعلقة بقوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأن الله من إن yana rataye ne da faɗar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce khalaqa saba a samawatin Allah ya halicci sammai guda bakwai wa min al'ardi mislahunna haka su ma ƙasa kwatankwacin sammai ne guda bakwai ita alamu kenan don kusan da cewa an Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi ma'ana Allah ya yi haka ne don kusan kammala da cika na ikon Ubangiji Allah subhanahu wata'ala wa an Allah ala kulli qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma kusan da cewa Allah ya kewaye da sanin komi babu wani abin da yake gudana face da sanin Allah babu kuma abin da Allah bai sani ba kenan ku san da cewa ilimin Allah ya kewaye dukkan abubuwa babu wani abu ko menene wannan abin da zai huta daga sanin Allah da aka ce ilman aka so da shi mansub ne ala tamyiz ko kuma alal ala yani alal masdariya ko ya zamanto at tamyiz ko kuma al masdariya saboda Eh, a hatsakin nan ma'anar shi shine alima ko waɗannan ayoyin guda biyu menene shahid a ciki ana so a tabbatar da ilimin Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala ilimin shi ya kewaye komi kuma ana son a tabbatar da iko na Allah akan komi Allah yana da iko akan komi waɗanga masu abin nan Allah yana da iko akan komi sannan kuma Allah ya san komi wannan shine abin da ake so a tabbatar a cikin mi a cikin waɗannan ayoyin guda biyu ilimin Allah da kuma iko kudura ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai bala ya ce kuma wa ƙauluhu ta'ala
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
shine malam ya ci gaba da cewa wa qawlu da kuma fadar Allah ta'ala da yace inna Allaha huwa razzaq lalle Allah shine mai arzutawa ai babu mai arzutawa in ba Allah ba Allah shine wanda yake arzuta halittun shi gaba daya kuma Allah shine yake tsaye da dukkan gyaran halittunsa da kuma maslaha duk abin da zai zamantowa maslaha ga halittunsa ubangiji Allah subhanahu wataala shi ke tsaye da wannan don haka Allah mai yawan arzutawa ne sannan arzikin ubangiji Allah subhanahu wataala yalwataccen arziki ne wanda ya yalwaci kowa don haka kakku bauta mu wani in ba Allah ba ko shine ma'ana inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati ma'abuci ƙarhi ma'ana Allah shi ne mai cikakken ƙarhi wanda babu rauni a cikin shi. Ƙarhin Allah cikakken ƙarhi ne, ƙarhi ne wanda babu mi ba rauni a cikin shi. In an ce almatinu ana nihin ƙarhin da ya kai matuƙa da kuma iko shi ne ake ce ma almatinu, wannan shi ne matuƙar ƙarhi kenan. don haka cikin ayyukan Ubangiji Allah subhanahu wata'ala babu wahala, babu wani aikin da yake wahalar da Allah, kuma babu wani aiki da yake gajiyar da Allah, saboda Allah shi mai ƙarhi ne mai cikakken ƙarhi ne, saboda haka suke cewa almatana ma'anarsa shi ne a shiddatu wal kowa, tsanani da kuma ƙarhi, to Allah subhanahu wata'ala shi ne ma'abuci wannan kenan abin da a shahid a cikin wannan aya ana son a tabbatar da sunan Allah na arrazak ko arrazak suna ne na ubangiji Allah subhanahu ta'ala sannan kuma a cikin wannan ayar an siffarta Allah da cikakken ƙarhi wanda babu rauni a cikin shi kuma babu gajiya tare da shi sannan a cikin wannan aya akwai dalili akan wajibcin bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba shi ne ma'ana inna Allah huwa razaqu zul quwwatil matin sannan wannan aya kuma da mala yace wa qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake tamkar Allah ko misalin Allah wa huwa sami'u Allah mai ji ne albasiru mai gani ne kenan nan ana tabbatar da ji da gani ga Allah Allah subhanahu ta'ala yana ji yana gani ji wanda ya dace da zatinsa gani wanda ya dace da zatinsa Allah ya siffanta kanshi da wannan kenan a matsayinka na musulmi wajibi ne a gare ka kai imani da wannan yaya Allah yaya jin Allah yake yaya ganin Allah yake wannan ba naka bane Allah ya tabbatar ma kanshi waɗannan sufofin ka tabbatar wa Allah waɗannan sufofin ko da kuma faɗar Allah da yake cewa inna Allah ni'imma ya'izukum bi lalle Allah ma dalla da wa'azi da abin da yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya zamanto mai ji ne mai gani ne kaga a wannan aya ma an tabbatar da ji da gani ga Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un din nan farkon wannan aya shine mi fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja sannan sai ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ko yazra'ukum fi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ibn kasir yake cewa a cikin tafsirin shi أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له يتي أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء أي باب وانا أبو كمر هلتر الأزواج نوع أبو بوا باب وان وان ديكي تمكر أبنجي الله سبحانه وتعالى أتشكين halittar kaluluwan abubuwa li'annahu al-fardu samad saboda Allah shi kadai ne kuma shine abin nihi da bukata wanda baya da tamka wa huwa sami Allah mai ji ne wanda yana jin dukkan saututtuka na mutane da na aljanu da na dabbobi da na kwari da na duwatsu duk wani abu mai sauti Allah yana jin sautin shi shi yasa ake cewa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana jija ziza ta saututtuka wannan baya rikitar da ubangiji Allah subhanahu wataala babu sautin da Allah bai ji kuma babu sautin da Allah bai san shi ba ka gani ko sauti na mutane saututtukan aljannu da dabbobi da duwatsu da ba'ana kwari da abin nan tsuntsaye da sauransu duk wani sauti Allah ya san kalan wannan sautin kuma ya san mai wannan sautin kuma ya san abin da yake faɗa shi mai wannan sautin albasir sannan kuma Allah mai ji ne wanda yake albasir mai gani wanda yake ganin kome babu wani abin da yake ɓoye wa ubangiji Allah subhanahu wataala a cikin ƙasa ko kuma a cikin sama la takfa minkum khafiya duk wata mai ɓoyewa daga cikin ku ba ta ɓoye ma Allah babu wani abin da zai ɓoye ma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa imamu ashaukani yake cewa a cikin tafsirin nashi yake cewa wa man fahima hadhihi al-aya al-karima duk wanda ya fahimci wannan aya mai girma haqqa fahmuha ma'ana gaskiyar fahimtarta wa tadabbaraha kuma ya lura da ita haqqa tadabburiha gaskiyar lura da ita mashabiha inda ikhtilafil مختلفين في الصفات على جادة بيضاء معنى زي تهيا da wannan ayar a wajen masu sabawa a cikin siffofin ubangiji Allah subhanahu wataala ma'ana zai tahiya akan sabon abu wanda yake hwari kal wanda yake kuma bayyananne kuma mutum zai ƙara basira idan ya lura da ma'anar da Allah yake cewa wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne sannan kuma Allah mai gani ne saboda wannan tabbatarwa ma'ana wannan tabbatarwa bayan wannan eh, korewa game da misalai Allah ya tabbatar makan shi shi da gani ko sannan kuma Allah ya kore makan shi mi jin shi da ganin shi ba misalin ji da gani irin na halittun shi ba ne ko ji da gani waɗanda suka dace da zatin shi Allah subhanahu wa ta'ala don haka kenan wannan shi ne zai sanya ma mutum ya ƙini kuma zai sa ƙirajen mutane su waraka su yi sanyi bayan haka gwargwadon kenan wannan kuma zai ƙarfafa mai neman gaskiya gwargwadon wannan hujja wadda take mai haske sannan da wannan hujja mai ƙarhi da wannan ne za a iya rosa dukkan ko kuma mafi yawa daga cikin bidiyo'i da kuma waɗanda suke manya a cikin ɓata duk za a iya rosa duk abin da suka zo da shi da waɗannan hujjojin ko shi ne kamar yadda faɗar Allah da yake cewa la yuhituna bihi ilma ma'ana ba su kewayewa game da sanin Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya ce, Inna Allah ni'imma, kafin Inna Allah ni'imma, Allah cewa Inna Allah ya amurkun, an tu'addul amana ko? ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an takumu bil adli. Ko? Allah ma'ana yana muku umarni ne ku bayar da amanoni ga masu su. in za ku yi hukunci a tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci ko da haka aka ce abin nan ni'amma na daga cikin lafuzza waɗanda suke na yabo sannan ita maɗin nan a wani ƙauli aka ce na kira ce mausufa ma'ana kamar an ce ni'ima shay'an ya izu bihi ma dallada abin da Allah yake muku wa'azi da shi a wani ƙauli aka ce inna maɗin nan mausula ce ai ni'ima shay'in ladhi ya izu bihi ma dallada wannan abin da Allah yake muku wa'azi da shi da haka da ya ce ya izukum wannan Allah yana umurtarku da wannan ne, mi shi ne bayar da amanoni da kuma yin hukunci tsakanin mutane da adalci. Ko, da haka da ya ce inna Allah kana sami'an basira, Allah ya zamanto mai ji ne mai gani ne, ma'ana Allah yana jin duk abin da kuke faɗa, sannan kuma Allah yana ganin dukkan abin da kuke aikatawa. abin da ashahid a nan daga cikin waɗannan ayoyin guda biyu cewa a cikinsu akwai tabbatar da ji da gani ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta farko kore mine ne kamantuwa da halittunsa da Allah ce laisa ka mislihi shay'un sannan a cikin wannan akwai haɗawa a cikin ma'ana suffa da kuma suna siffar da Allah ya siffanta kanshi da shi da ita da kuma sunan da Allah ya ambaci kanshi da shi sannan Allah ya kore ma kanshi tamka sannan ya tabbatar ma kanshi waɗannan siffofin waɗanda suna ɗaukan abin nan sha baya kuna taɓa tabul ɗin wannan kenan sai Allah ya ci gaba sai mala ya ci gaba da cewa
wa qawluhu ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد نعم سننكما waɗannan ayoyi da aka karanta tabbatar da mashi'a ce ma'ana mashi'ar Allah da kuma irada ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya so abinda Allah ya nuha shi ne ke kasancewa shi ne mala ya ce wa ƙaulo da kuma faɗar Allah ta'ala da yake cewa walaula iz da kalta jannataka kulta ma sha Allahu la quwwata illa billah walaula iz dakhalta jannataka me yasa lokacin da ka shiga da a ce lokacin da ka shiga gonarka kaga wannan gonar ta haɗu ta kankama duk wani abu wanda yake ma'ana na burgewa wannan gona ta haɗa shi ma'ana tana tahiya yanda ake so kuma komi ya kankama yanda ake so da da kaga wannan abin ya burge ka ƙulta da ka ce masha Allah wannan abin da Allah ya so ne ka tabbatar ma Allah mashi'arsa ma'ana yanda wannan gona ta kankama komi ya tahi daidai wannan da son Allah ne da Allah bai so haka ba da haka ba zai kasance ba la quwwata illa billah da ka ce masha Allah wannan abin da Allah ya so ne la quwwata babu wani ƙarhi da dubara a ciki illa billah face ga Allah walau sha Allahu maktatalu da kuma faɗar Allah da yake cewa walau sha Allahu inda Allah ya so kaga nan ma an tabbatar da mashi'a maktatalu da ba su yaƙi ba tsakaninsu walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah shine yake aikata abin da yake so kaga nan ma an tabbatar da irada ga mashi'a ga kuma irada abinda Allah ya so shi ke kasancewa abinda Allah ya nuha kuma shine yake kasancewa illa ma yutula alaikum sai dai abin da aka karanta muku wanda ya halitta gaira muhillis saidi ba kuna masu halitta farauta ba wa antum hurumun alhali kuna da ma'ana harami lokacin da mutum yake da harami bai halitta gare shi yayi farauta inna allaha yahkumu ma yurid lalle Allah shi ke hukunta abin da yake so kaga nan ma an tabbatar da mi iradar ubangiji Allah subhanahu wataala dan haka da Allah ya ce walaula idakhalta jannataka ma'ana me yasa lokacin da ka shiga gonarka kulta ma sha Allahu ka ce wannan abin da Allah ya so ne la quwwata illa billah Ya, ma'ana in Allah ya so zai wanzar da wannan gona in kuma ya so sai ya ƙarar da ita kenan faɗar wannan tamkar nuna kasawar ka ce kenan ba wani abin da zai faru ma'ana sai da Allah kai ka nuna kasawarka kakkai alfahari da bugon gaba kana ga dubara kace da wayonka da iyawarka ne da kwarewarka ya siya wannan gona taka ta ta ma'ana komi yakan kama yadda ake so a'a kai itirafi cewa kai kasashe ne ba wani abin da baka da ƙarfi baka da iyawa baka da dubara Allah ya ga damar ya tabbatar da wannan gonar kuma Allah ya ga damar ma'ana ya ƙarar da wannan gonar gaba ɗaya ko sannan ka tabbatar da cewa iko yana ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya sa magabata suke cewa, man a ajabahu shay'un falyaqul ma sha Allahu la quwwata illa billah. Kai, ku bar wannan abin da Allah shiga yake cikin doka man. Man a ajabahu shay'un magabata suke cewa duk wanda wani abu ya birge shi, in kaga wani abu ya birge ka ya baka shawa, to abin da ya kamata ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah. Wannan abin da Allah ya so ne ba ƙarfi ma'ana sai dai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ko? Kenan kaga nan ma da aka ce walau sha Allahu maktatalu inda Allah ya so da ba za su yi yaƙi ba, inda Allah ya so ba za su yi yaƙin ba to ba za su yi yaƙin ba. Saboda min, babu wani abin da yake gudana a cikin mulkin Allah sai dai abin da Allah yake so ko kuma babu mai canza hukuncin ubangiji Allah subhanahu wataala kenan kun ga wannan duka dai eh, nan da ake cewa uhillat lakum ana magana ne da basu imani an halitta muku bahimatul an'ami ko dabbobin ni'ima wa'inda aka ambata a cikin faɗar Allah da yake cewa hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa lahmul khinzir da sauransu ma'ana ayar da take bayan wannan ba da nisa ba da aka ce ghaira muhillis sayd wa antum hurum wannan istisna ne an toge ma'ana istisna'un akhar ne ba'ana toge wani wani togiya ne daga dabbobin ni'ima ma'ana an halitta muku dabbobi na ni'ima gaba ɗayansu, ko? Dukkan dabbobi na ni'ima an halitta muku su gaba ɗaya, sai dai abin da dukkan dabbobin ni'ima an halitta muku su, sai dai abin da ya zamanto ma'ana irin namun daji ne, ko? to su irin waɗannan farautarsu ne ake kun kuma in kuna da harami baya halitta gare ku ma'ana ku yi mi ku yi wannan farauta shi ne ma'ana wa antum horo in Allah ya hukuma ma yore Allah shi ke hukunta abin da yake so na halitta da haramtawa kuma babu gittawa game da wannan ma'ana abin da ashahid daga cikin waɗannan ayoyin a cikin ayoyin akwai tabbatar da mashi'a mashi'ar ubangiji Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya so shine ke kasancewa da kuma mi alkuwa ƙarhi da kuma mi alhukum hukunci wannan duka ma'ana siffofi ne nawa na ubangiji Allah maɗaukakin sarki wal irada siffofi ne duka na Allah kuma dukkansu yanda ya dace mazatin Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mala ya ci gaba da cewa.
Wa ƙaulu, faman yuridillahu an yahdiyahu ya shirah sadarahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu ya ja'al sadarahu bayyikan harajan ka'annama ya sa'adu fi sama.
Sannan wa ƙaulu, da kuma faɗar Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ya nihi ya shiryar da shi, ya shiraha sadrahu lil Islam. Sai Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ƙirjin shi game da Musulunci. wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya yi niyyar ya bad- ya- Allah ya nihi ya ba- ya badda shi ya ja'al sadrahu dayyqan sai Allah ya sanya kirjin shi ya zamanto dayyqan kuntatacce ne harajan wanda yake cikin damuwa game da musulunci duk abin da aka ce na musulunci ne zai rika jin kunci da damuwa baya jin sauƙi da jin daɗi game da aikata shi ka annama yassa'adu fi sama'i kaman dai wanda yake haurawa ne sama to haka zai rika ji dangane da abin da ya shahi eh, musulunci da haka da mal- da Allah ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu ma'ana wanda Allah ya so ya sanya zuciyarsa ta zamanto mai karban alkhairi ce shi yasa malamai suka ce nan man din nan ismu shartu ne jazim wa yarid shi kuma majzmumin ne ala annahu fi'lu sharti cewa fi'ili ne na shart yashrah sadrahu lil islam wannan kuma majzumun ne bi jawabi sharti ko والشرح معناه نن shine kaman tsagawa da yalwatawa sai Allah ya tsaga ya yalwata zuciyarsa saboda idan mutum ya ce sharrahtul amra ma'ana bayyantuhu wa waddahtuhu na bayyana shi na ma'ana fito da shi ƙarara yana abin da ake ne a nan shi ne Allah zai yalwata ƙirjin shi game da gaskiya wanda shi ne musulunci har wannan ƙirjin nashi ya karɓi musuluncin nasa ya karɓi wannan musulunci cikin sauƙi amma da ya ce wa man yurid an yudillahu ma'ana wanda Allah ya so ya juyar da shi ya ɓatar da shi ma'ana game da gaskiya ya ja'al sadrahu dayyiqan Allah zai sanya ƙirjin shi ya zamanto kuntatacce ne ba bai samun yalwa wajen karɓan me wajen karɓan gaskiya da inda gaskiya ta zo kawai sai ya ji ta ma'ana kuntatatta a cikin ƙirshin shi baya jin daɗinta harajan ma'ana tsanani da damuwa da kunci sai ya zamanto duk abin da yake alkhairi ne bai shiga a cikin wannan zuciya ta shi ka annama ya sa'adu fi sama'i kamar dai yana haurawa ne zuwa sama yanzu misali mutumin da aka ce ya haura zuwa sama ai an ba shi aiki ko yawa to haka zai rika shi to wannan aya idan muka dibi a shahid a cikinta abinda ya sa mala ya kawo ta anan a cikinta akwai tabbatar da al'irada ko al'irada ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya nuha shine mai kasancewa sannan kuma wannan ya shahi shiryarwa da batarwa ma'ana Allah shi ne yake nihin shiryarwa shi ke nihin kuma abin nan ɓatarwa a duniyance da kuma ƙaddarawa wannan kuma saboda wata hikima wadda take ta kai matuƙa don haka ake cewa al'iradatun rabbaniya nau'a irada ta ubangiji nau'i biyu ce na farko akwai iradatun kauniyatun qadariyatun ko irada ta kauniya kadariya ita wannan irada ta yi kama da mashi'a shi ne daga cikin misalanta Allah yana cewa wa'iza a radina an nuhulika ƙaryatan amar da amarna mutrafiha fa fasa ƙofiha idan muka nihi halaka wata alƙarya sai mu umarci majiya daɗinta sai su yi fasikanci a cikinta su yi tawaye wa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya halaka su. Kenan kaga nan ya ce wa iza arajina ya zo da irada. Wannan irada ita ake ce ma al'iradatul kauniyatul qadariya. Kenan al'irada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wannan abin. Da kuma faɗar Allah ta'ala wa iza arada Allahu bi qaumin su'an ko fala maradda lahu idan Allah ya nihi mutane da wani mummunan abu ba mai mai da wannan abin kaga wannan ma ita ma irada ce eh kauniya qadariya da kuma faɗar Allah wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harata amma ita ma irada ce kauniya qadariya ma'ana irada ce wadda ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ta kuma wadda take gudana a cikin halittunsa nau'i na biyu akwai iradatun diniyatun shar'iyya akwai irada wadda take ta addini ta shari'a daga cikin musallan Allah ta'ala na ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nihin ya karbi tubanku kaga yuridu nan yana nihin an yatuba alaikum kaga wannan irada ce diniya shar'iyya irada ta addini da kuma shari'a sannan Allah na ce ma yuridu Allah li yaj'al alaikum min harajin ko walakin yuridu li yutahhirakum yau yuridu Allah an yukhaffifakum duka wannan irada ce diniya shar'iyya inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt shi ma wannan duka irada ce menene diniya abin nan shar'iyya bambanci tsakanin su tsakanin irada kauniya qadariya da kuma irada diniya shar'iyya bambanci shine aka ce al-iradatul kauniya yuhibbuha Allah wa yardaha ko wa qad la yuhibbuha wa la yardaha irada kauniya da abubuwan da suke gudana ya yi Allah na son ta kuma ya yarda da ita kuma yana yi wa Allah bai son ta kuma bai yarda da ita amma al'iradatu shar'iyya annahu yuhibbu hawa yarda irada ta shari'a diniya shar'iyya ita wannan Allah yana son ta ya yarda da ita amma irada kauniya ma'ana abubuwan da suke kasancewa a cikin halittu wannan yana yi wa Allah ya so su ya yarda da wannan irada kuma yana yi wa Allah bai san wannan kuma bai yarda da wannan irada ba amma irada diniya shar'iyya ita Allah yana son ta kuma ya yarda da ita saboda Allah subhanahu wata'ala misali idan ka ɗauka Allah subhanahu wata'ala eh, ya yana nihin sabo ma'ana ga halittu ko amma ai bai son sabon a shar'anci wa ke kaddara sabo Allah subhanahu wata'ala shi ke kaddara alkhairi da sharri ko kaddarawar Allah da sharri shi ke nuna Allah yana son a yi sharri a'a to wannan kenan sannan ita irada kauniya ana nihi da ita ne ga waninta kaman halittan iblis da kuma sauran sharrori haka waɗanda suke samuwa saboda wani dalili don mi saboda a yi ƙoƙari a tuba a yi istirfari ko da kuma wani wannan na daga cikin abubuwan da suke abin da ake so amma irada shar'iyya ita kuma manufarta zatinta ita karan kanta amma irada kauniya ita kuma ga waninta ne ko da Allah ya halicci iblisa ya halicci sauran abin nan mine ne sharruka dan mine ne dan jarabawa ne saboda a tuba a kaskantar da kai a yi istighfari amma ita kuma irada diniya shar'iyya ita karan kanta ne ita da kanta ne ake nihi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya nihi yana nihin ɗa'a biyayya gare shi ko eh? ga halittu kuma haka a shar'ance sannan kuma Allah yana son wannan kuma ya yarda da wannan sannan kuma al'irada kauniya ɗin nan babu makawa game da abkuwarta abinda Allah ya riga ya ƙaddara na saɓo na sharruka na halitta iblisa da sauransu wa'annan babu makawa ne game da abkuwarsu amma ita kuma irada shar'iyya ba wai tilas ba ne ta abku wallo tana yiwa ta abku kuma tana yiwa ba za ta abku ba ko tana yiwa ka yi da'a tana yiwa kuma ba za ka yi da'a ga Allah ba ko to amma akwai abin da ya kamata mu faɗaka akai shine ne waɗannan iradodin guda biyu irada kauniya qadariya da irada diniya shar'iyya eh, suna haɗuwa a cikin haƙƙin mutunan da yake al-mukhlis al-muti mutunan da yake mai ikhlasi mai tsarkake ayyuka sannan mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala ana iya samun waɗannan iradodin guda biyu irada kauniya kadariya tare da shi da kuma irada shar'iyya diniya shar'iyya saboda kana iya samun mutum ne mukhlis sannan mai da'a ne ga Allah kuma yana iya aikata wani aiki na sabu ko wannan kenan sannan irada kauniya ita kuma tana kaɗaituwa ne a cikin haƙƙin wanda yake mai saɓo sannan duk wanda waɗannan iradodin guda biyu ba su tabbata ba gare shi bai iya bambanta su to ya ɓace ko kaman jabariya da ƙadariya su jabariya sun tabbatar da irada kauniya kaɗai suka ce babu irada diniya shar'iyya su kuma kadariya sun tabbatar da irada shar'iyya kadai babu irada kauniya amma ahli sunna sun tabbatar da waɗannan iradodin gaba ɗaya sannan kuma sun bambanta a tsakaninsu wannan shine abin da ya kamata mu sani na'am sai malai ci gaba da cewa
wa qawlu وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
وقوله إن الله يحب و- الذين مهم.
وقوله فسوف يأتي الله إن الله بقوم يحب الذين يقاتلون في سبيله أنتم جاء
وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نعم وهو الغفور وقوله وهو الغفور الودود na'am waɗannan ayoyin malam ya kasu ne don a tabbatar da mahabba ga Allah da kuma ƙauna da Allah yake da ita ga masoyansa yanda ya dace da mu yanda ya dace da eh, zatinsa shi ne malam ya ce wa ƙaulo da kuma faɗar Allah wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muqs- muhsinin Allah yana son masu kyautatawa, ta gana an tabbatar da mahabba, Allah yana so, wannan sifa ce ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqsitu ku yi adalci, inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu masu adalci. Famastaqamu lakum matukar sun tsayu da kiyayewa alƙawarin da a tsakaninku da su ma'ana ana nihin nan maƙiya fastaqimu lahum kuma ku tsaya musu da wannan alƙawali inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu ma'ana tsoronsa sannan kuma inna allaha yuhibbut tawwabin Allah yana son masu yawan komawa ga Allah wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarkake kansu wa qawlu da kuma faɗar Allah ta'ala ƙul ka ce in kuntum tuhibbuna Allah in kun zamanto kuna son Allah to fattabi'uni hubin yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wa qawluhu da kuma faɗarsa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son waɗanda suke yaki a cikin hanyar Allah sahu sahu ka annahum bunyanun marsud kai ka ce ma ma'ana gini ne wanda aka dan fara shi da juna ko wa qawluhu da kuma fadar Allah ta'ala wa huwal ghafurul wadud Allah mai gafara ne kuma alwadud mai nuna kauna ga masoyansa aha aya ta gaba سوف يأتي الله بقوم yawa sannan fasaufa ya astillahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbuna su ma suna son Allah subhanahu wata'ala to wannan aya eh kamar yanda a sheikh malam mai littafi rahimahullah waɗannan ayoyin eh ya ambace su suna nuni akan tabbatar da kamar yanda ya ambaci ayoyi waɗanda suke tabbatar da mashi'ar Allah da kuma irada ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci waɗannan ayoyi akan tabbatar da mahabba so na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan akwai raddi akan wanda yake daidaita tsakanin mashi'a da kuma mahabba saboda su eh, abubuwa ne waɗanda suke tabbatattu guda biyu duk abin da Allah ya so to Allah ma'ana yana son shi ne ma'ana duk abin da Allah ya so shi ne mashi'a kenan hakika Allah yana son wannan abin kuma bayani ya riga ya gabata game da wannan kuma Allah yana iya so yana iya son abin da baya son shi ma'ana yana iya eh, kaddara abu abin da kuma bai son shi kaman kafircin kafirai kafiri Allah yana son kafircin kafiri bai son shi amma da son Allah ne subhanahu wataala da sauran abubuwa inda suke na sabo sannan kuma Allah yana iya ya so abin da kuma yake so kaman imani da sauran ayyuka na da'a da haka kenan kaga duka waɗannan ayoyin da aka karanta ayoyin waɗanda suke tabbatar da mashi'a ma'ana mahabba so na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙauna da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma masoyansa mutanen kirki. Kenan shahid a cikin waɗannan ayoyin a ciki akwai tabbatar da mahabba da mawadda ma'ana so da kuma ƙauna ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana so kuma yana ƙauna. kenan Allah yana son wasu daga cikin mutane yana son wasu ayyuka yana son wasu ɗabi'u ko da haka yana son wasu abubuwa ban da wasu abubuwa gwargwadon yadda hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta hukunta da haka Allah yana son masu kyautatawa yana son masu adalci yana son masu tsoronsa yana son masu bin manzo sallallahu alaihi wasallama yana son waɗanda suke yin jihadi a cikin hanyarsa kuma Allah yana son masu tuba masu koma zuwa gare shi masu tsarki duka Allah yana son wannan yana son waɗannan abubuwa kenan a cikin wannan tabbatar da so ɓangare guda biyu ɓangaren bawa da kuma ɓangaren wa ɓangaren ubangiji Allah subhanahu wataala yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko Allah yana son shi yana son suwa bayu wa yuhibbunahu su ma bayan suna son wa suna son Allah kenan kaga an tabbatar da so ta bangare guda biyu bangaren bawa da kuma bangaren bangaren ubangiji Allah subhanahu wataala da bangaren bawa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ko in kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku kun ga nan ma an tabbatar da son bawa da son wa so na ubangiji Allah subhanahu wataala a cikin wannan kenan akwai raddi akan duk waɗanda suke kore mahabba ta ɓangarorin nan guda biyu ɓangaren cewa Allah baya so bai son bawa bawa kuma bai son ubangiji kamar jahamiyawa da mu'tazila suke cewa la yuhibbu wa la yuhabbu Allah bai so kuma ba a son shi ko suka ce wa ulu mahabbatul ma'ana wa awwalu mahabbatul ibadi lahu bi ma'ana mahabbatuhum ibadatuhum wa da'atu sai suka canza wai son da bayu suke ma Allah ma'anarsa shine son bauta ma Allah da kuma da'a ga Allah maimakon su ce son Allah sai su ce a'a ma'ana son bautar Allah da da'a ga Allah sai suka canza wannan alhali wannan kuskure ne sai suka kuma canza son da Allah ya ce yana yi ma bayunsa sai suka ce ma'ana shine ihsanuhu ilaihim wa ithabatuhum shine Allah ma'ana inna Allah yuhibbu tawwabi sai suka ce ba a fassara a ce Allah yana son masu tuba a'a wai Allah zai kyautata zai saka ba zai saka ma masu tuba sai suka awwala magana to wannan duka kuskure ne da abin da ya kama da wannan eh, duka wannan mm, batacciyar magana ce batacciyar aƙida ce saboda mawaddar ubangiji Allah sa- ƙauna ta ubangiji Allah subhanahu ta'ala da son Allah subhanahu ta'ala ga bayan shi wannan haƙiƙa ne na haƙiƙa ne ba wai wani tawili bane haƙiƙa Allah yana son bayan shi na ƙwarai so na haƙiƙa ko amma son da Allah yake ma bayunsa shine son da ya dace da zatin shi shi Allah subhanahu ta'ala ina ba ta an fahimta wannan shine abin da ya kamata a fahimta kenan kama ya leƙo bi jalali kamar yadda ya dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala kamar sauran siffofin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan ba wai irin eh, me ake cewa so na bayu ba ko kuma abin da ya kama da wannan a'a yanda yanda ya dace da zatin shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina ganin nan ya kamata mu dakata insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kusa kuran da muka yi Allah ya yi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh